أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا الأربعاء تقوس قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2018 ajiya mun tsaya a aya ta 42 a cikin suratul ma'ida a yau za mu ɗauko daga farkonta wato ta 41 zuwa ta 42 bi iznillahi subhanahu wa ta'ala muna cikin suratul ma'ida shafi na 115 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sama'una lil kadhib
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسخط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن أعرض عنهم فلن يضروك شيئا أو أعرض عنهم
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Samma'una lilkazibi, dama ya ce wa minan lazina hadu, ko ba haka bai ce, Samma'una lilkazibi, samma'una liƙaumin akharin. Daga cikin Yahudawa, ko ko cikin Yahudawa ma akwai munafikai tun da mun yi bayanin wawun tana da ma'ana guda biyu to nan ya kawo shi dan yayi atfin wata sifa akan shi shi yasa ya sake maimaita shi kakka sa tsammanin bai da ma'ana a'a dan ayi atfin akaluna lisuhti shi yasa aka ƙara kawo shi ko kuma yana daga cikin abin da ke yi ma mai hankali gargadi a maimaita mai abu ko ba haka nan bane a ce ma bari bari bari bari duk da yake bari bari bari din nan duka ɗai ne amma kuma ma'anarsu ta bambanta don waɗancan ta'akidi suke nufi kenan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ce sama'una lil kadhibi ba ya faɗi ba kaga bai ce sami'una ba samma fa'al mai yawan saurare to kuma bayan ya kasi ba ta mubalaga kuma ya ƙara akkada shi ya maimaita shi don saboda ya ƙara nanata maka wannan sifa ta su mun fahimci wannan da kyau ko to sama'una masu wato saurare ko kuma sama'una lil kadhibi masu karbawa don mun ce fi'ili na sami'a yana iya daukan ma'ana guda biyu ko ba haka ba in mun ce sami'a ya ji yayi aiki da maganar kenan mutane na masu aiki da ƙarya magana da jita-jita wanda ba aiki ne na musulmi ba yayi aiki da jita-jita ko ba haka nan bane shi musulmi in ya ji labari tsaya kai sai yayi bincike kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa amma yin amfani da magana haka kawai jita-jita wannan aiki ne na mutanen da ba san ciwon kansu ba shi yasa in dai kana amfani da jita-jita babu wato ba abuna mai wahala ba aka maka cikin makaryata ina fata an fahimce ni to wannan sifa ce ta Yahudawa ko kuma sama'una lil kadhibi wato masu saurare ne in sun saurara lil kadhibi ga magana take wadda take ta ƙarya a to suna jin daɗin labarin a faɗi magana ta ƙarya ko da ba gaskiya ba ce irin ɗabi'a ta mutanen zamanin yanzu munafukai suna zuwa su kai musu labarin ko masu annamimai za su kai musu labari a fadar su ya san abin da ake faɗi akan makinsa ƙarya ne amma yana jin daɗin saurare irin wannan magana duk mutumin da hankalin shi bai cika ba sai kaga yana jin daɗin sauraren ƙarya kamar yaro ƙarami da muka baku labari yana son sauraren yana son sauraren ƙarya ko da ya san ƙarya ce a yi mai gatana ko tatsuniya ko ba haka ba mace wadda bata kama hankalin kanta ba budurwa ko kuma mace wadda tana cikin ɗabi'ar ta mata babu abin daga tafiya da ita sai sai ƙarya ina fata an fahimce ni Ahmad Shauqi yace khada'uha biqaulihim hasna'u wal ghawani yaghurruhunna sana'u khada'uha sun yaudare ta an gane wato ma'ana budurwa ce sun yaudare ta domin sun ce mata biqaulihim hasna'u ke mai kyau ce ke fi kowa kyau koda ta san tsohuwa ce in ka ce mata kai wancan fa kina komawa yarinya kullum koda shekara 60 gare ta za su yaɗin wannan magana saboda hankalin nata bai cika ba bata gane yaudarar ta ake son ai ba yace wal ghawani wato ya gurruhunna sana'u ‘yan mata yabo ko da na ƙarya ne yana yawan tafiya da su shi yasa kake ganin duk mutumin da yake mai kuɗi ko wani sai a ɗauko sifofin da ba nashi ba a ɗora masa kuma ya ba da kyauta ko da ya san ƙarya ake yi marmakon zaki shi ne ake yi ina fata an fahimce ni gaye sai shakasa mai kuɗi wajen budurwa shi ga shi bai da komai ƙarshen ta ma ita za ta ba shi kuɗin da zai je ya siyo kaya da sutura da ni amma ta san shi wancan alaji wanda ake amso kuɗi da shi shine mai kuɗin shi kuma gaye bai da kuɗi amma ya ima bakin shi akwai ƙarya ina fata an fahimci ne ɗabi'a ce ta mutumin da bai san ciwon kai ne ba to don haka sama'una lil kadhibi suna yawan sauraren ƙarya ko ko allamu huna tana idza kuwa lit ta'lili sama'una suna zuwa su saurare ka an gane ko lil kadhibi don su je su yi maka ƙarya su juya abin da ka faɗa su ce ka ce kaza alhali baka ce kaza ba don mi dan dama sun halarto a wurin ka sun zamna an gansu kenan ba a da izinin a kore abin da suka faɗa ina fatan kun fahimta domin lamun tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban ibnu hisham al-ansari ya ka wato ma'anoni sun kai guda goma ba cikin mafatihut tafsir Ustaz Dr. Ahmad Al-Khatib ya kawo wani malami da ya kawo ma'ana ɗaiɗaiɗai har guda kusan talatin da wani abu akan lamun. Don haka lamun tana iya ɗaukar ma'ana talatin da wani abu kai mai koyon larabci nawa ka sani. Akalu na lissoh sai mun yi hattara. Nafi da Ibn Amir da Imamu Asim da Imamu Hamza da Imamu Khalaf sun karanta akaluna lissoh ha'un tana da sukuni an gane ko ta'un kuma sai a yi mata sukuni in za a tsaya kenan sai a ce akaluna lisuh ko ko akaluna lisuhti fa in ja'uka sauran qurra da mun faɗa ba sun karanta akaluna lisuhut ha'un din sai shi sai su yi masa wato zamma to kaga zai bambanta wajen karatu domin akwai bambanci tsakanin suh da suhut waɗansu malamai suka ce dukkan su ma'anar su ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a suhut yana iya ɗaukar jam'i in an ce suhtu kuma yana iya zama mutuwa mufradi ina fata an fahimta wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam akaluna masu yawanci domin akal siga ce ta mubalaga lisuhti waɗansu malamai suka ce masu cin rashawa abinda ake nuhi da as-suht rashawa dukiyar da ake karba ba akan gaskiya ba waɗansu malamai suka ce a'a dukkan dukiyar da atta haramun ana kiranta as-suht ina fata an fahimce ni fa in ja'uka in sun zo maka fahkum bainahum kai hukunci tsakankanin su aw a'rid anhum ko ku ka da kai daga gare su waɗansu sai suka ce a to ai wannan ayar ma in aka kalli ma'anarta to ai ba menene babu wani abu sabo da ta kawo tunda dama in kafirai suka zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ya musu hukunci ko kuma ya bari ko ba haka nan bane ko akwai wani hali bayan wannan to kuma dan me alqur'ani ya zuwa da wannan ana cewa uslubi ne arqa a ce kuma ya zo ya ce fahkum bainahum aw arid anhum abinda kuma dama annabin ko da ayar ba ta sabka ba ko dai yayi hukunci tsakankanin su ko ko ba zai hukunci tsakankanin su ba to dan me ayar ta sabka malamai suka ce a'a don a nuna cewa fahkum bainahum aw a'rid anhum tana nuna cewa hukuncin kafirai ya bambanta da hukuncin musulmai su musulmai in sun kawo hukunci dole ayi musu amma su kafirai kana da zaɓin kai musu hukunci ko kai musu hukunci ina fata an fahimta dan ka wani shi kewayo mata wannan magana ya ce maka to me amfanin ma magana da aka kawo an gane ko malamai suka yi sabani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu hukunci ko ya kare su waɗansu malamai suka ce wannan aya an shafe ta dan an ce fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq don haka wannan ita ce riwaya da aka yi daga Ibn Abbas da kuma imamu mujahid ɗalibi ne na ibnu abbas da ikrima da hasan al-basri da imamu qatada da imamu suddi da imamu zaid ibnu aslam da ata al-khurasani suna ganin cewa wannan aya hukuncinta na zabi an kore shi yanzu in sun zo fahkum bainahum bima anzalallah amma akwai wata riwaya da aka yo duk da yake an za'afa ta ruwiya an kace daga imamu sha'abi da kuma ibrahim an-nakhai suna ganin cewa ayat tana nan har yanzu in ka tashi ma'ana fa wato fahkum bainahum bima anzalallahu la bi ahwa'ihim duk lokacin da zaka yi hukunci to kai hukunci da abinda Allah ya sabkar wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a suna ganin cewa ayan muhkama ce wallahu subhanahu wata'ala a'lam amma anan abinda zamu ganewa su kafirai na zimma wato nan hukunci yana da siffa guda uku ko ya zamanto musulmai ne suka kawo hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba wannan dole ai musu hukunci in ya zamanto kafirai ne an gane ni suka kawo hukunci sawa'an kafiran nan ko munafikai ne suka zo suka ce ai musu hukunci to nan shin akwai sabani ko babu munafikai hukuncin su hukuncin musulmi ne a zahiri a batini ne kenan za a yi musu hukunci ina fatan kun fahimce ni da kyau to amma in kafirai ne waɗanda suke so ka zamanto arnatan tagariya to su da misali an ka ce fahkum bainahum aw a'rid anhum in kai niyya kai musu hukunci in kai niyya ka kyale su babu wata matsala gare ka amma aya tana magana ne akan ahlul kitabi anan to idan kuma hukunci ne tsakanin kafiri da musulmi ya zo kuma dole za a yi hukunci tsakanin su dan nan akwai alaka da musulmi da kafiri ina fata an fahimta kenan kotu ta musulunci wajibi ne ta yi musulmi da musulmi hukunci wajibi ne in rigima ta tashi tsakanin kafiri da musulmi ta yi hukunci saboda akwai haƙƙin musulmi ina fata an fahimta don ka a ce a kotu ta kafirai amma in tsakankanin kafirai ne nan nan aka yi saɓani waɗansu suka ce mansukiya ce waɗansu suka ce ba mansukiya ba ce munafikai kuma suna nan matsayin su na zahiri a musulmi za a yi musu hukunci mun fahimci wannan da kyau ko to fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum kai hukunci tsakankanin su aw a'rid anhum ko ko ka kauda kai da gare su wa in tu'rid anhum amma in ka kau da kai da gare su falan ya ka shai'a ba za su cutar da kai da komai ba fa in ja'uka idan suka zo maka fahkum bainahum kai hukunci tsakankanin su aw a'rid anhum ko ko ka kau da kai da gare su wa in tu'rid anhum in ka kau da kai da gare su falan ka shai'a ba za su cutar da kai da komai ba kina Allah ya bashi zabi wa in hakamta amma in ka tashin hukunci fahkum bainahum bil qist ka yi hukunci tsakankanin su da adalci ina ina fata an fahimta ko tsakanin musulmai da musulmai za a yi hukunci ko tsakanin musulmi da kafiri Allah ya ce ai adalci inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl idha hakamtum bayna an-nasi in za ku hukunci tsakankanin mutane ko da tsakanin kafiri da musulmi ne za a yi hukunci to ai adalci ko da tsakanin kafiri da kafiri ne ai adalci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da wannan za mu iya tsira yana da kyau musulmi mu yi hattara komai abin da kafirai suka faɗa mu sai mu ce ƙarya ne ba haka musulunci yake nufi ba in kafiri ya faɗi magana ta gaskiya kace gaskiya ce in musulmi ya faɗi magana ta ƙarya kace ƙarya ne ba wai dan saboda suna makiyan mu ba za mu zuwa mu ce duk abin da suka faɗa ba gaskiya bane wannan kuma shi zai nuna cewa ko da akwai sabani tsakankaninka da kai da wani sawa'an sabanin nan na mazhaba ne ko sabanin nan na launi ne ko sabanin nan na ƙasa ne ko sabanin nan na wasu al'amurra ne na duniya kasuwanci ko makwabtaka ko wani abu wani sabani shi tsakankaninku to amma in za ka yi hukunci ko za ka faɗi magana to ka faɗi magana ta gaskiya domin shi adalci an umurta a yi ma kowa adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa amma mun muna da wannan adalcin nan shine abin da yake da wahala domin zaka iska dan adam yanzu da an zo an san inda zai karkata don mi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi hukunci da wato adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu adalci haka ya faɗa ga al'umman musulmai game da abin da ya umurni gare su ba ma annabi ba don na ana magana ne akan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa in kanat al umma ko da kuma al'umma ta zamanto taba'un lahu za ta zamanto bai domin abin da aka umurce shi mu mu yi koyi da shi ko ba haka ba amma a cikin suratul hujurat sai Allah subhanahu wa ta'ala fito da wannan karara wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله يبام آدلتي أتكين الأمر مقباتا قالت وكيف يحكمونك
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وعندهم بالمؤمنين yana da kyau ɗalibi mai karatun tafsirin alkur'ani mai girma ya yi hankali da kalima da ake cewa wannan aya ta shafe wannan domin a can da zamanin da malaman farko in sun ce annasku wani lokacin suna nufin aya ta shafe wata aya ko ko at-takhsisu wannan aya ta rage hukuncin wata aya da wannan ne waɗansu sai su ɗauki littattafan mutanen farko in sun ga annasu sai su ce nan sun yi kuskure a wuri kaza sun yi kuskure a wuri kaza bai san wannan kalima a wancan lokacin ba tana ɗaukan ma'ana wanda ba shi ne yake shahara ba a zamanin mu an fahimta da kyau shi yasa zaka imamu suyuti ya kawo ɗansu ayoyi da dama da yake cewa mansuha mansuha amma yana nuhin an yi taksisin ta ne waɗansu sai su kama shi da wannan su ce ai duka waɗanda ya kawo 21 ne ke sun ka inganta ko kaza abinda ne nake so in ce kayi hattara malaman farko in sun ce annasku yana da ma'ana biyu a wajensu inda almutaakhirin wa inda sabiqin su a wajensu wani lokaci at-takhsisu yusamma naskhan an gane wannan da kyau ko wa kaifa yuhakkimunaka Allah subhanahu wataala ce yaya za a yi su kai ma ƙara su ɗaukaka hukunci zuwa gare ka gare ka kaifa wannan littajibi ce don mamaki ina fata an fahimce ni to amma ai wannan magana Allah subhanahu wataala ce to ana cewa Allah yana yin mamaki ana iya cewa yin mamaki sifa ce ta naqas zuwa ga dan adam amma a aqida wannan ba gaskiya bane qira'a ta tabbata wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita a cikin suratul safat bal ajibtu wa yaskharun akwai bal ajibta damiri yana koma ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bal ajibtu damiri yana koma zuwa ga Allah imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf suka karanta to wannan ya zama to cikin babu sifat Allah ya ce yana yin mamaki to kaga Allah yake yin mamaki tunda baka san zatin Allah ba baka san yadda Allah yake yin mamaki ba sai ka bar ilimi zuwa ga Allah subhanahu wataala dan in ka ce Allah bai mamaki kuma ga Qur'ani ya tabbatar sai mu tambaye ka a antum a'lamu amillah kai yanzu ka fi Allah sanin Allah dole ka ce a'a sai kai shiru to wa kaifa kenan ta'ajjubi ne amma ba mu san yadda Allah subhanahu wataala yake ta'ajjubi ba kamar a cikin suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tayaya za ku takfuruna billahi za ku kafirce mu Allah kaga nan su'ali ne lit ta'ajjub wa kaifa yuhakkimunaka ta yaya za su ɗaukaka ƙara zuwa gare ka wa inda humut taura sannan kuma at-taura tana wajen su ko ba haka ba fiha hukmullahi a cikin ta akwai hukuncin Allah ko ba haka nan bane wanda kenan in mun dauki cewa waɗancan waɗanda suka yi zina su ne sanadiyar sabkar ayar duk da yake waɗansu tayi su kawo ƙara zuwa ga manzon Allah da dama ko ba haka ba amma bai hana hukuncin Allah dai shina nan cikin at-taura to su da suke da kirkirar littafi wanda suka yi imani da shi fiha hukmullah akwai hukuncin Allah a ciki so sai san su nemi hukuncin su dama mutum ne yake son ya zo ya yi fatawa ya ƙulu in utitum hada fa khuduhu wa illam tu'tahu fahdharu in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su abin da suka so sai su yarda da shi daga nan kuma ba yarda za su yi da shi ba sai su ce magoya bayan su kun gani ba annabin gaskiya bane don da annabin gaskiya ne da yayi muwafaqa akan abin da aka faɗa mu da cikin at-taura ko kuma ya koyi wani abu amma kaga yanzu da yazo ya faɗi abin da shine gaskiya sai suka kiya Allah ce to hukuncin Allah yana nan cikin at-taura kuma ku kun ce kun yi imani da at-taura to ku je tun ku hukunci da ita thumma yatawallawna min ba'di dhalik sannan su juya su bada baya kenan kaga at-tauran ma ba su yi imani da ita ba balle alqur'anin da kake kiran su zuwa gare shi ina fata an fahimce ni wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minina ko ba ka nan bane wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimuna kun saba ma Musa ba ku yadda da shi ba Isan ku da kuka ce kuna tare da shi kun saba mishi ba ku yadda da shi ba ko ba haka nan bane kun cutar da shi ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu kun ce mishi fa zahab anta wa rabbuka fa qatila to ga ina ga annabin da ba naku bane kuna ganin ba naku bane kenan dan haka daukowar hukunci a kawo mishi wani shinshindo da an ka shari'a wata dabara ce wata cuta ce wata kumbiya kumbiya ce an ka boye ake son a zo a bayyana a cikin al'umma Allah ko zai baje wani duk abin da an ka boye mun fahimci wannan Allah subhanahu wata'ala yace wa ma ula'ika bil mu'minin waɗannan ba su kasance mu'minnai ba ina fata an fahimce ni waɗannan ba su kasance mu'minnai ba ma'ana ba su yi imani ba imani na hakika kawai abin da ya kawo su son rai shine ya kawo su ɗabi'a ce kuma ta munafikai da kafirai mun faɗa a cikin suratul nur munafiqai ma suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa irin wannan in suka zo da fatawa ko da wani hukunci in an yi musu wanda ya musu sai ga sun ji daɗi ko ba haka ba in ba a yi musu wanda ya ji daɗi ba sai su koma suna suka addinin musulunci suna suka alkur'ani suna suka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba a yi musu irin yadda suke so ba to shi yasa malamai suke cewa ridwan nasi ghayatul la tudrak ma'ana samun yardan mutane gaba ɗaya duk duniya kowa shi yarda da kai har ai tashin duniya ba za ka samu wannan ba ina fata an fahimce ni wa ridallahi ghayatul la tutrak yarda Allah kuma wato buri ne wanda bai yiwa a bar shi inda mutum yana da hankali kenan ka kama Allah ka bar kowa in ka faɗi abin da Allah ya ce wanda ya ji daɗi gare shi ta ƙare wanda ran shi ya ɓaci gare shi ta ƙare babu ruwanka da kowa don in ka bi waɗannan waɗannan ba za su bi ka ba mutane akwai abubuwa da suka rarraba su dubbai ba kala guda ba wani farti ya raba shi da wani wani ƙasa ta raba shi da wani wani ƙabila ta raba shi da wani wani aƙida ta raba shi da wani wani mazhaba ta raba shi da wani wani kasuwanci ya raba shi da wani duk dai abubuwa sun cakuɗa to shi yasa da ka bi wannan baka tare da wannan da ka bi wannan baka tare da wannan to amma in ka bi Allah ka huta wanda ya zo a yi aiki tare da shi ka kama hanyar tsira wanda bai zo ba kuma shi kenan sai ya sai ya zo an ba shi abin da ake cewa kurare in ji ɗan yara an gane ko wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'min ne bane sai Allah ce inna anzalna at-taura
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Inna mu ne lalle an zalna taura ta bunka saukar da attaura, an saukar da attaura ga wa, ga annabi Musa, alaihi salam, amma duk cikin Alƙur'ani babu inda Allah ya ce ya ba annabi Musa attaura, duk a Alƙur'ani, sai dai ya ce ya ba annabi Musa littafi, walaƙad ataina Musa alkitaba, faktulifa fihi. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين أما دتكين القرآن الله بيتي يابا النبي موسى التورابا أما ما لمن تفسيري سني إجماع انتوا التورا إتتي أكسوكوما واتو النبي موسى عليه السلام sannan masu yarda da hadisi shi kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ina ganin mun karanta shi jiya wanda yake daga Barra dan Azib wanda Imam Muslim ya ruwaito shi lokacin da aka kawo waɗannan da suka yi zina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace unshiduka billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa a wata riwaya unshidukuma billahi to kaga nan unshiduka mutun daya unshidukuma mutun biyu unshidukum billahi jam'i wani zai to kai kajiya na an ce unshiduka billah wani wuri an ce unshidukuma billah wani wuri an ce unshidukum billah jam'i ya akai haka a'a lokacin an ka ce unshiduka billah akwai malami na farko ibnu suriya da yazo da an ka ce unshidukuma billah tana yiwa su waɗannan waɗanda suka yi zina yanzu hukunci ya koma zuwa gare su bayan an ce shi faɗi tsakanin shi da Allah ya faɗa to su mazinatan in suna da sani an riga masu da Allah ko kuma su malaman da suka karanta a taurar da mataimakinsa ko ba haka ba su biyu unshidukum jami'al yahudawa Yahudawa gaba ɗaya waɗanda suka zo suka yi taro gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka waɗannan hadisan ba su suka da juna ba kamar zancen cewa a watsar da su an gane da kyau ko don haka sai ya ce wato unshiduka billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa ma'ana ina maka magiya ina roƙonka da Allah da ya sabkar da at-taura ala Musa ga annabi Musa wanda hadisin yana cikin sahihi Muslim ina fata an fahimce ni sauran riwayoyin kuma suna cikin wato Abu Dawuda da Sunan Tirmidhi kenan babu matsala hadisi ya tabbatar da at-taura nan ita ce aka saukar ma annabi Musa alaihi salam amma al-Qur'ani bai kira ta at-taura ba ya kira ta al-kitab wani wuri ya kire ta furqan domin alkitab abu ne wanda an rubuta shi an gane ko rubutu ke cikin sa maktub ne kenan sannan kuma alkitab saboda za a hada takaddun sa wuri daya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kire shi furqan domin yufarriqu bainal haqqi wal batil yana bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kire sa nuskha saboda mi saboda tun farko wato an rubuta ne akan alluna ko ba haka ba wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay sannan wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun a cikin takardun na at-taura waɗanda daga baya an kai intiqalin ta daga alluna zuwa ga littattafan da an ka rubuta ina fatan kuna fahimta ta dan kanka sa tsammani an ce furqan nan na an ka ce kitab littattafan da an ka ba Musa annabi Musa daban-daban ne mun fahimta da kyau ko to dan haka dai malaman tafsiri sun yi ijma'i duk da yake alqur'ani bai kire ta at-taura ba inda ce an ba annabi Musa ya faɗi at-taura a wurare daban-daban amma bai ce mun ba annabi Musa at-taura ba ijma'i na malamai da kuma wannan hadisi sun tabbatar da cewa at-taura littafin annabi Musa ne alaihi salam to inna anzalna at-taura mu ne muka saukar da attaura fiha hudan wa nur a cikinta akwai hudan shiriya wa nurun kuma akwai haske kamar yadda alqur'ani yake shi alqur'ani shiriya ne haske ne kuma cikin alqur'ani akwai shiriya akwai haske attaura wato shiriya ce kuma haske ce sannan a cikinta akwai haske akwai shiriya injila shiriya ce kuma haske ce sannan a cikinta akwai shiriya sannan kuma akwai haske ko ba haka ba wa qaffaina ala atharihim bi isa ibn maryama musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur cikin wato injila akwai hudan akwai nur kuma babu wani littafi wanda Allah ya saukar wanda babu shari'a a cikinsa babu haƙƙi a cikinsa domin Allah ya saukar da littattafai don su zamanto abinda za a yi hukunci tsakankanin mutane a rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya su shari'a ko ba haka ba kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi duk littattafan da Allah ya sarku amma na an ba su wannan saboda sifa ce ta girma ita at-tauran nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar fiha hukmullahi a cikinta akwai hukuncin Allah musamman na jefe mazinaci to kaga alqur'ani ya tabbatar da abinda at-taura ta zo da shi dama musaddiqan lima bayna yadayhi ko ba haka ba to yahkumu biha waɗanda suke yin hukuncin nan da at-taura su wane ne sai Allah ce annabiyuna alladhina aslamu annabiyuna annabawa a wata qira'a annabiuna imamu asim waɗanto annabawa allazina aslamu waɗanda suka miƙa wuya to in muka duba kullun muna jin labari a ce manzo a ce annabi shin akwai bambanci tsakanin manzo da annabi ko ko babu zaka iske maganganu da dama na malamai waɗansu maganganun zaka iske sun saba ma nassoshi na alqur'ani qarara ina fata an fahimta waɗansu daga cikin malamai sai su ce abinda ake nufi da annabi ko ba haka ba domin kalima ta annabi ita kanta ta zo a cikin qira'at wato kala biyu akwai annabiyu akwai annabiu in an ce annabiu annabiyu waɗansu malamai suka ce dun ma'anar su guda domin alhamza in ta zo ƙarshe ana iya maida ta ya'un shikenan kenan annabiu shine annabiyu daga bada labari ne waɗansu malamai suka ce a'a annabiu daban mai bada labari daga annaba'u ne labari mai girma ko ba haka ba shi ko wato annabiyu to shi ko daga annabuwatu ne shine daukaka asharaf sai malamai suka ce a'a duk annabi bai zama annabi sai Allah ya bashi labarin abin da ya kamata yi ko sannan kuma kowane annabi babu kaskantaccen annabi kowane mai daraja na dan haka babu cin karo tsakanin waɗannan to amma menene bambancin tsakanin annabiyu da ar-rasulu sai aka samu ganganu daban-daban waɗansu malamai suka ce annabiyu shine wanda aka yi ma wahayi amma ko mata sai ba a ce ya gaya ma ba ko ba haka ba ar-rasul wanda an kace isar da sako ko ba haka ba wannan magana ba gaskiya bane annabawa suna isar da sakon Allah ne ko ba haka ba domin nan kaji Allah ce yahkumu bi hannabiyuna allazina aslamu annaba suke yin hukunci da at-taura ko ba haka ba to kaga zancen a ce shi annabi a ce ya ga kowa ba to ina shi na zancen yin hukunci babu zancen yin hukunci da shi ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah ya ce sai waɗansu suka ce a'a to shi annabi shi na wanda ba a bashi littafi ba an gane ko amma an rasulu an bashi littafi sai suka kafa hujja da wannan aya ya hukumu bi hannabiyuna allazina aslamu tunda an ce at-taura ita suke hukunci a'a alqur'ani ya nuna annabi ana bashi littafi amma tana yiwa yayi aiki da shari'a wani annabi misali a cikin suratul baqara Allah yake cewa kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الله يا سبكد الكتاب الكتب جنس الكتب أكنوفي لتتفي الله يبا النبا والنبيين to sannan kuma mubashirina wa munzirina masu bushara masu gargadi inda Allah bai umurce su da su yi wa'azi ba ya za a ce ko masu su ba a ce su gaya mata kaga wannan magana ita ma babu ta ta saba manasu na alqur'ani ina fata an fahimta amma zance mafi inganci shine annabiyu annabin da aka ba littafi amma yana karkashin shari'an manzo domin nan su annabawa wa anzala ma'ahumul kitaba amma yahkumu bi annabiyuna duk da yake an ba su littafi amma ba a shafe shari'a ta annabi Musa ba kina annabi Musa an ba shi shari'ar da annabawa suna aiki da ita wannan shine bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul bisa ga bayanin da suka abin gayin bayani duk wanda yake son kuma ƙarin bayani musamman akwai wani littafi da wani dan uwa ya rubuta tafsiru ayatul aqida ɗaya daga cikin manyan manyan malaman suriya na manta shi mujalladi biyu ne in ka duba duk ayoyin aqida ya fitar yayi bayanin su kun san akwai ayatul ahkam malamai sun fitar da ayoyin hukumce hukumce na fiqh ko ba haka ba wadan kowace mazhaba zaka ce ko wani malamai sun yi ayatul ahkam ko aqadim ko ahadith ina fata an fahimce ni muna da ayatul ahkam na ibn al-arabi dan malikiya ko ba haka ba muna da ayatul ahkam na kayyal harasi wanda yake dan shafi'iyya ne muna da ayatul ahkam na jassas wanda yake dan hanafiya ne ko ba haka ba a takaice dai kuma akwai ayatul ahkam na imam as-sabuni wanda yake mu'asir ne akwai ayatul ahkam na imam as-sayis ko ba haka ba sannan kuma akwai ayatul ahkam na shaybatul ham to shi wannan malami sai ga ayatul ahkam ayatul ahkam da sauran wasu sai ce to shi ko bar shi dauki tafsiru ayatul aqidah shi ko sai ɗauki ayoyin aƙida ya musu nasu littafi mujalladi biyu ne littafin to a cikinsa ya yi bayani kan bambanci tsakanin annabi da manzo illa abu guda kamata mu gani kalima ta ar-rasulu fa'ulun na amma fi'ilinsa a larabce babu rasala zaka iske da yawa daga cikin ɗaliban ilmi in za su rubuta wasiƙa sai su rubuta ar-rasilu maimakon su rubuta al-mursil domin akwai arsala yursilu irsalan sai shi rubuta ar-rasilu ar-rasilu wannan kuskure ne domin a cikin lugar larabci babu rasala fi'ili wanda yake ana nufin ya aika babu shi shi yasa malaman lugu suka ce in ƙara ma fi'ili za a yi ya halatta amma a rage bai halatta ba kaga arsala akwai hamza ka cire ka ce rasala babu shi bai halatta ba ina fata an fahimce ni amma in ƙarawa za kai akwai dalili babu matsala kaga waqafa ya tsayu وقفه يا تيد دشي دون الله يتي وقفوهم انهم مسؤولون اما دي ولا تسي اوقفه اوقفه يا تيد دشي اه ko ba a sa alhamza ba yayi amma waɗansu malaman lugu suka ce a yafi a ƙara alhamza amma a rage suka ce bai halatta ba dan haka bai halatta mutum ya ce ar-rasilu ba ka koma cikin wato littattafai musamman na lugha cikin tashihat al-lughawiyya ko kuma tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo waɗannan bayanan na bambanci tsakankanin su an gane ko يحكم بها النبيون الذين أسلموا النبا وأن سكا سنا حكمتي ده التوراة الذين أسلموا وأن سكا ميك أويا سكا ميك أويا غوا غوا أكي ميك أويا قال الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كما هكذا نامي قوية أبنجيز تالكي كنا النبا وأن أسلموا لله أسلموا لله رب العالمين هكما ذا الله صلى الله عليه وسلم شما يفعل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين في أمتي أو في زماني إن فتأمتني أن ميك أو أنا ميك أو يزوج الله سبحانه وتعالى كنا أنا ميك أو يعني وأمرنا لنسلم لرب العالمين أن أمرتهم في سورة غافر كوبا هكذا مميك أو يزوج الله سبحانه subhanahu wata'ala don haka allazina aslamu waɗanda suka miƙa wuya ga Allah ba suka miƙa wuya ba lillazina hadu don kaka ɗauki lamunkin nan lamunci tana da alaƙa da abun nan allazina aslamu lillahi yahkumu biha lillazina hadu kenan shi lillazina yana da alaƙa ne da yahkumu yahkumu ba yana da alaka ne da aslamu lil ladina hadu ba dan ba za a samu annabin da ya miƙa wuya ga yahuda ba don wannan kafirci ne ina fata an fahimta da kyau lillazina hadu suna hukunci ga waɗanda suka ce su yahudawa ne an gane ko warrabbaniyuna to kenan arrabbaniyuna ba ma'tufi ne akan yahudawa ba ma'tufi ne akan annabiyuna ai wa yahkumu bihar rabbaniyuna arrabbaniyuna suna yin hukunci an gane ko da at-taura su wane ne arrabbaniyun mun yi bayanin su a cikin suratu ali imran الرباني wato sifa ce arrabbu shine Allah subhanahu wataala to rabbani ko ribbiyu ko rabbani shine mutumin da ake dangantawa zuwa ga Allah sai a ce wane na Allah ne in an ce wane na Allah ne da Hausa mi ake nufi ana nufin mutumin nan yana kamanta gaskiya ko ba haka ba ku zo mu tai wajen wane na Allah ne to su waɗannan rabbaniyuna mutane ne waɗanda ma'ana na Allah ne in za su yi hukunci za su yi hukunci tsakankanin su da Allah ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ko بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون kenan abinda kuka sani na ilmi an danganta su zuwa ga Allah saboda suna da sani na Allah ba sani na duniya ba in an ce ilimin duniya musu abinda ake nufi ko ba haka ba ilimin duniya mafi yawanci da wuya ai aikin lahira da shi yana yiwa ilimin duniya ai aikin lahira da shi ko ba haka ba mutumin da ya ilimi ya kirkiro na'ura wadda musulmi za su amfaruwa da ita musulunci ya ci gaba alhamdulillah yana da kyau ko ba haka ba amma ina da yawa in an yi karatu duniya kawai ake so dama ana jiran kawai a samu diplom a samu babban aiki a yi fataka a ji daɗi to bayan ka samu babban diplom ko certificate ka samu wurin ma'aikata ka samu kuɗi ka samu ƴaƴa ka ci abincin da kake so ka sa suturar da kake so ka yi yawo ƙasashen duniya to sai mi kuma almaut karshe dai ba a tsira ba kaga ashe akwai wauta mutum ya zauna bai tattalin lahira sai ba don duk inda an ka kewaya sai an zo nan inna rabbaka labil mirsad don haka an danganta su zuwa ga Allah saboda iliminsu wato danganto iliminsu zuwa ga sanin Ubangiji. Wal ahbaru jam'i ne na alhibru ko alhabru malami masani su ma malaman nan suna yin hukumci da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar a cikin attaura kenan kaga sun yi tarayya da annabawa sai dai su annabawa ana saukar musu da littafi amma ar-rabbaniyuna da al-ahbar ba a saukar musu da littafi ina fata an fice ni nassin da ke nuna ana saukar ma da annabawa littafi shine wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq ko ba karba ne Allah ya saukar da alkitaba duk malaman tafsiri sun ittifaqi alkutubu ake nufi don ba littafi guda Allah ya saukar ba balle a ce annabawan Allah gaba ɗaya suna da littafi guda mun fahimci wannan da kyau wato al-ahbar suna yin hukunci da shi bimastuhfizu min kitabillahi to me yasa Allah subhanahu wataala ya ba su ikon su yi hukunci da shi waɗansu malamai suka ce wato al-ahbar war ruhban an ka ce bimastuhfizu min kitabillah dan Allah ya ba su sanin littafi kenan bayyiwa ka zan mai hukunci a tsakankanin mutane baka da ilimi ba a saka ba alƙali ya ɗauki alƙalanci bai da sani na alƙalanci to ko da ya yi daidai ya yi kuskure don saboda bai san ya samu daidai ba ko bai samu ba amma in ya yi ilimi sai ya yi kuskure wannan ba laifi ɗan adam yana yin kuskure an gane wannan da kyau ko waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce bi mastuhfizu min kitabillahi ko ba haka nan bane ma'ana wato yana da alaka ne da yahkumu su yi hukunci dan saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na sanin littafi kenan ba a yin hukunci sai akwai sani ko ko ba su zamanto wato rabbaniyuna ba bu samu daraja ba ta mallamta sai da suka yi karatu bai yiwuwa ka zan malami ba kai karatu ba mu ko yanzu ba karatu daga sa a san malami ba a dai samu babban riga shikenan ka zan malam a samu babban rawani ka zan malami ka bar dogon geme ka zan malami ka zamanto ana ganin ka kullum masallaci kana riga liman ka zan malami wani mai kuɗi ya tsarbe magindi ka zan babban malami kana shiga babban mota bewit haraiban ka zan babban malami ko yan kukawo wata kungiya ta tsarbe magindi ka zan babban malami wani mai kuɗi ya tsarbe magindi ka zan babban malami a rinka kiran ka taro na ƙasa kai na zaka buɗewa da addu'a ka zan babban malami shikenan waɗannan su ne addalilin da ke sa a zan malami subhanallah malami ba a gane shi sai an ɗauko littafi sai a ce a karanta ɗai bayan ɗai yanzu ana gane wanda ya karatu yin addu'a ko ɗan giya ya ga dama shawo giya sai in muku gane ba sai shi muku addu'a yanzu a wace ba wani abu bane amma malami a ce bai da makaranta ta karantarwa a'a ko kuma malamai su suka san malami in malamai suka ce wane yayi karatu to nan ne an malami amma dan wani ya karmi bagin an ce ba malami wannan ƙarya ce ba gaskiya bane bima stuhfizu min kitabillah saboda Allah ya ba su izinin su tsare littafi malamai suka ce kenan at-taura an jingina wato tsare ta zuwa ga malamai na ahlul kitab da kuma ar-rabbaniyun amma al-qur'ani sai Allah bai bari ya maido zuwa gare shi ina fata an fahimta don mi dan saboda al-qur'ani shine shari'a ta karshe da Allah ya ce su tsare sun tsare ba su tsare ba sai suka je yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi ko ba haka ba min alladhina hadu ko ba haka ba من الذين هادوا كو نعم يحرفون الكلمة عن مواضعه كو ونسوا حظا مما ذكروا به سنة الله سبحانه وتعالى من الذين هادوا يقولوا fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim kaga suna rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillah ko ba haka ba sannan su ce wannan daga wajen Allah ne kaga daga cikin canzawar da suka yi littafi an ce su tsare shi ta hanyar rubutu ba su tsare ba su rubuta na ƙarya sannan kuma min alladhina hadu yuharrifuna alkalima amma mawadihi sannan kuma suna jujjuya magana in sun ce wajen fassara ko karantawa sai su ƙara ko su rage sannan kuma daga cikin canzawar da suka yi ba su tsare shi ba lokacin da suke karantawa sai su canza wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab canzawa sun canza da harshe sun canza ta hanyar fassara sannan sun canza ta hanyar rubutu kaga Allah ya ba su istuhfizu an ce su tsare wa yace su tsare Allah kenan istahfazahumullah Allah ya nemi su tsare domin shine fa'ilin wanda bai zo a cikin sira ba tunda an kawo shi akan sira ala ma lam yusammi fa'ilahu to da haka istofizu min kitabillah an ce su tsare ba su tsare ba amma alqur'ani da Allah ya san daga gare shi ba a sake turo wata shari'a sai Allah ce shi da tsare littafin sa inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid Allah ce shi da tsare alqur'ani don ba dan haka ba da yanzu an canza kaji waɗansu sun ce ba su yarda da ayar da a cikin kaza ba a cire ta wani ya zo ce ayar da a cikin kaza ba a cire ba wani ya ɗauki tawili na ƙarya duk da yake bai iya ƙara kalma bai iya ragewa ya zo ya ɗauki aya ya canza ta saboda ta dace da abin da ran wani yake so Allah shi muna tsari da wannan Allah ce fala takhshawun nasa kada ku ji tsoron mutane wakhshawun ko bima sofidu min kitabillah game da abinda an ku umurce su wato su kiyaye littafin Allah wa kanu alaihi shuhada sun kasance masu shaida akan haka Allah ya ce su tsare kuma sun yi shaida sun ce za su tsare to in ba su yi ba su suka sani fala takhshawun nasa kada ku ji tsoron mutane wa khshawni ku ji tsoro na me yake nuna cewa wa kanu alaihi shuhada saboda sun san gaskiya atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun kaga ashe sun san gaskiya ko ba haka nan bane dan haka wa yaqu wato atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wakhshawni kuji tsorona wala tashtaru bi ayati samanan qalila Allah ce kakku sai da ayoyina ka a sai da ayoyina samanan qalilan da wani abin goro kadan ala tashtaru annahu yaqtadi at-tahrim illa yujad qarina sarifa wato in anka ce kakkai abin nan kenan ya nuna cewa abin nan haramun ne haka ne ko ba haka ba to da Allah ce kan a sai da ayoyi malaman ahlul kitabi sun cika alƙawari ko ba su cika alƙawari ba ba su cika alƙawari ba Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila kaga sun sayar da shi da abu kadan an ce kasu yi sun aikata fa bi'sa ma yashtarun Allah ce tirda abin da suka yi musanye da shi abu na biyu da aka ce samanan da yawan mutane suna ɗaukar samanan shine dukiya kuɗi a ba haka ake nufi ba samanan nan duk abin da za a baka kan bakin abin da za ka sai da imanin ka da shi da za a baka matsayi ka sai da gaskiyarka saboda wannan matsayin ko wani irin matsayi na ko na addini ko na duniya to samanan kalila kenan ka ba da imanin ka an baka wannan matsayi ina fatan kuna fahimta ka da za a baka kuɗi ka sayar da shi da kuɗi da za a baka wani yan tere ko wata maslaha ta duniya ka sayar da shi da wannan duk abin da za a baka wato ka ba da imanin ka ko ka sai da gaskiyar ka to shi ne ake nuhi da samanan kalila dan wasu suna fassara shi da kuɗi ƙarya ne ba kuɗi ake nufi ba dama tarkunan da za a kama dan adam da su da gaugawa guda hudu ne na farko malamai sun kace al-mansib matsayi a baka matsayi ka san abin nan ba gaskiya bane amma saboda matsayinka zaka kare musamman 'yan siyasa da abin da ya kama da haka da malaman da sun san suna akan ƙarya an gaya musu an yi bayani sun gane cewa ba akan gaskiya suke ba amma magoya bayan su suke jin tsoro kaga wannan halaka ta tabbata ga malami kenan na biyu bayan almansibu sai almalu dukiya da zalan malami bai son komi sai kuɗi da kaga malami bai girmama kowa sai masu harkoki ba malami na Allah bane in kaga malami bai da alaka sai da yan siyasa malami bai da alaka sai da deje deje malami bai da alaka sai da masu kuɗi malami bai da alaka sai da ɗiyan sarki wannan ba malami ne na Allah ba dan ciwa ciwa ne dan siyasa ne malami na Allah al'umma ta kowa tare da shi take da talaka da mai kuɗi da kowa nashi ne domin zai musu wa'azi ya gaya musu abin da Allah ya ce amma malami na girmama mai kuɗi ko mai matsayi yana ganin cewa abinda Allah ya basu ya fi nashi kaga daga nan ya fita daga zama malami na Allah ina fata an fahimce ni don haka samanan kalila ba wai ana nufin ba dukiya kuɗi bayan matsayi sai almar'atu mace mai kyau dama yana so a kama malamai za a tura musu mata masu kyau yanzu ana karewa sun sayar da imanin su da shi lokacin da turawa suka son su kai hari a wata daula ta musulmai sai suka rasa yadda za su yi suka buga suka buga aka ce musu ina malaman garin suna da tsarki in sun yi addu'a Allah yana karɓawa sai suka ce to ya za a yi a fasa malaman nan sai aka ce to yanzu abin da ya kamata a yi a zaɓi ƴan mata masu kyau mafi kyau a cikin wannan wato wannan ƙasa tamu a ta a kai su a makaranta a ce sun shiga musulunci ana son a koya musu karatu sai aka ɗauki ƴan mata mafi kyau aka kai su a can makaranta aka ce duk wadda wani yan neme ta kawai ta bada kanta dama an karanta musu an ba su karatu ko da suka je wata shidda ko wace sai ta wata karata ce tana da ciki sai kafin sai shugaban kafin ya ce to lokaci yayi na ya kasu malamai an kaso ana roƙon Allah ina an tabka banna da ƙasa roƙon Allah bai sai kashi a sa takobi a fille kai don haka yana daga cikin tarkon da ake sawa mutum ya sai da imanin shi da shi mace saboda wata mace musamman mutum ya sai da imanin shi an gane ko to don haka almansibu almalu almar'atu sai almaslahatu kana da intere kana son a kashe ma wani don saboda kai kaza ko kana son a badda ma wani don kai kaza ba kuɗi an ka baka ba amma akwai biyan bukatocin da akwai tsakankanin ku shi ma wannan samanan kalila ne ina fata an fince ni to in duk babu wannan ba a kama ka ba ta hanyar matsayi ba a kama ka ba ta hanyar kuɗi ba a kama ka ta hanyar mata ba a kama ka ba ta hanyar intere to sai a kama ka ta hanyar tsoratarwa shi yasa a cikin bakara Allah ya ce wala tastaru bi ayati samanan qalilan wa iyya yafattaqun ku ji tsoro na di kadai don tanan za a baka tsoro a ce za mu daure ka to in duk wannan bai ci ba sai mimun ta karshe ita ce almautu aka shiga da zaran ka ketare wadanga tarko hudu sai mimun ta biyar in ka ketare almansibu ka ketare almar'atu ka ketare almalu ka ketare almaslahatu sai ka kai ga almautu sai kisa shi yasa malami na Allah sai dai a kashe shi Allah shi mu da tsari wala tashtaru bi ayati samanan qalila kakku sayar da ayoyi na da wani abu qalilan kadan ko da duniyar ga gaba ɗaya an ka baka qalilan ce kaka sa tsammanin qalilan wato kan wani zai ce a to ai Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila to kenan in samanan kasira ne ya kamata a amshe shi kuna ganewa saboda akwai masu tawilin ayoyi ba akan abin da Allah ya ce ba wato samanan qalilan duk duniya gaba ɗaya da za a baka ita an gane ni ka sayar da imanin ka to gaba ɗaya duniyan nan ta koma sama nan kalila dan babu abin da ya kai imani babu abin da ya kima imani innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqabbala minhum kaga ma fil ardi jami'an da suna da abin da ke cin kasa kai wa mithluhu ma'ahu da za a ba su limkin balinkin din shi kai da za a lullumka shi so dubu dubbe kai kima imani ba dan haka sai mu gane cewa nan samanan kalila duk abin da an ka baka wallahi samanan kalila ne in kuɗi ne aka baka za su ƙare ko ka mutu ka bar su in matsayi ne za ka sauka ko ka mutu ka bar shi ko ba haka ba in mace ce za ta tsufa ko ku yi faɗa ko a rabu ko ta kashe auren bayan ka sarauce ta je ta aure wani sannan su biyo su gaishe ka tansiyon ta tashi ina fata an fahimce ni in yan tere ne kuma yana iya ya ƙare abu ta ta ƙare da mutunci ya ƙare inda wata maslaha ce ta haɗa ku amma imani shine bai ƙarewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin Allah shi ba mu ingantaccen imani wala tashtaru bi ayati samanan qalila kakku sayar da ayoyina da wani abu dan kadan sai wadansu suka ce a to mai karantarwa a biya shi malami ya shigo cikin wannan aka ce a'a shi mallam ba sai da ayoyin Allah ne yake yi ba lokacin shi da ya basuwa wanda zai je nemo ma iyalin shi abinci da yassa cikin karantar da yaya shine za a biyan kuɗin lokacin ba biyan kuɗin kuɗin karatun ba don haka bai dan wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba an fahimci wannan da kyau haka duk mai aiki na musulunci in dai ana biyan sa to ba ana yi bane don saboda a biya shi a'a lokacin shi da ya bayar ga al'umma shine za a biya shi lokacin da ana son a ɓata limanci a ƙasar wato abin nan Djibouti sai aka zo aka ɗauko ina ganin ban sani ba ko turawa ne suka sa aka shiga gaba sai aka ɗauko sunayen malamai waɗanda suke bada sallah aka ce duk za a yi musu biya to da aka ji an ce za a yi biya duk wani munafikin malami sai ya zaburo ya ce wannan masallaci na wanshi ne wanga ya ce na kakan shi ne wanga ya ce na wane ne wanga ya ce na wane ne duk sai aka karbe ma malamai na Allah masallatai yanzu da aka fara biya wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar wata shidda an tabbatar da yanzu abin ya kai sai suka daina biya ko da aka daina biya gaba ɗaya kuma sai suka wace suka bar masallacin nan kaga an bata addini shi yasa duk malamin da yake karantarwa bisa ga biya to da'awar shi tana iya samun matsala amma mai karantarwa don Allah ba don jiran biya ba to shi ne da'awar shi za ta cin nasara ina fatan kuna fahimta ta ba wai mun ce baka a amsa amma ya zama to ka kudurta kai malami ni yadda saka ka amsa kuɗi lokacin ka da ka bayar don karatun babu wanda ya biyan ka sai Allah mun fahimci wannan da kyau wala tashtaru bi ayati samanan qalila kak ku sayar da ayoyina da wani abu dan kadan to wannan ahlul kitabi ake zance ko ba haka ba to muku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk dai al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ba wai dan saboda su an ce malaman yahudawa ba kai ka komo ka ce banda al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a an baka labarin su ne don ka hankalta fa atabiru ya ulil absar abinda ya shafe su zai shafe ka in ka saba ma Allah subhanahu wataala to dan haka masu sayar da ayoyin Allah da dama suke a wannan zamani muna da gwamnatocin mu waɗanda za su su amso kuɗin turawa saboda a sa ma doka hannu wadda ta saba ma alqur'ani ko ba haka nan bane kuɗi ne aka aka ce za a baku dubban miliyoyi kaza akwai waɗansu ɗalibai da aka kira su ana son su shiga da wani maudu'i cikin wannan ƙasa su yi bayani abinda za a ba su miliyar shidda saboda su je su yi tallar harkar inuwar kafirai sannan kuma daga ciki bayan hukumomi akwai mallamai waɗanda ga zuwa unicef tana ɗaukar su suna zuwa suna tallar kafot wata shi ta rubi ayati ta manan kalila da malaman da suke tsayawa ƙarƙashin gwamnati ko ba haka ba sai yadda ta yi da su in sun ga gaskiya ba su iya faɗa mata suna zama na munafici wannan yashtaru bi ayatin lahi samanan qalila da malamin da zai zamna karkashin wata kungiya ko ya zamna karkashin wata jama'a ko ya zamna karkashin mai kuɗi yayi shiru yana ganin ana saba ma Allah amma yace haka ne in ma an yi mai fatawa ta haram yace halas ne wannan yashtaru bi ayatin lahi samanan qalila sannan kuma da ONG ONG kinan da ake budawa da sunan za a yi musulmi aiki amma a kawo dukiya kamar yadda ita taka ka je ka gina ba kanka gida kana da gida hudu kana da gidaje kana da motoci kuma duk kudaden masallatai ne da kaza da kaza yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila sannan kuma da kungiyoyi na da'awa na musulunci wanda za a zo wai kungiya ce ta da'awa ta musulunci sai a zo a ce to za a aza shugaban majalisar malamai sai a ce alhaji wani trezore sai a ce malam wani kaga tun daga nan ba aikin Allah za a yi ba shi alhaji an bashi shugaban majalisar malamai ya karba saboda yana son a ce malamai suna karkashin shi ka ji wauta ina fata kun fahimta shi ko wato alaji wato mala an bashi trezore saboda yaga wurin da za a samu maciya to kaga yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila yaga wata zawara ya kasa mata riba yanzu ko an kama kudin al'umma zai gaba da su Allah shi mu tsari sannan kuma alladhina yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila akwai musabakoki da akai a tar da kuɗi na ɗalibai sannan kuma a rarraba musu in an samu miliyan biyar a raba musu jikka ɗari biyar miliyan hudu da rabi a kwashe wannan duk ya shiga cikin yashtaruna bi ayatin lillahi samanan qalila sannan akwai al'aklu bi shafa'a ka zo ka ce ai aikin addini bayan an baka kai ma ka ibina ka rabo yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila da yan huququl insan durwa de lom ka ce kai musulmina amma turawa sun baka kuɗi sun ce ka su ce ka ce shi jefe mutum bai dace daga cikin bai daga cikin imani abu ne wanda bai dace ba yanke hannun barawo bai dace ba kaza bai dace ba da wa kake da Allah subhanahu wata'ala yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila zaka haɗu da Allah subhanahu wata'ala ta'ala don haka kowa ya shiga sai ta shi wallahi duk wanda ya saba ma Allah akan wani abu ya yarda ya bi abin da yake so dan ya samu wata cimma burin shi na duniya ya karbi wannan to yashtaruna bi ayatin lahi samanan qalila kuma dukkan su wallahi tallahi sai sun hadu da Allah don ba a iya waye ubangiji dan haka kaka ce samanan kuɗi kuma kaka ce kalilan dan kadan komi girman abin nan kalilan ne daga cikin yarda Allah subhanahu wataala Allah ya shiryar da mu bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan sune kafirai mu karanta wannan aya ta ƙarshe sai abu
وكتبنا عليهم فيها
kamar wato wato an haɗi hukunci am sannan yanzu an ka taho ana bayanin shi a keɓance jumlatan ne an ce su yi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ko ba haka ba to ga daga cikin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar a cikin attaura ina fata an fahimta kenan dukkan abin da anka ce ka asar ka asar to ga wani hukunci ne Allah ya faɗe shi cikin wato abubuwan da suka gabata don haka wannan aya babban aya ce kan mu yi wasa ga duk mutumin da yake kawo mu fitintunu a cikin kasashenmu za ka iske musamman akwai 'yan siyasar da su ba mulki gare su ba amma in suka ga doka za ta gyara farcinsu ko ba haka ba ko da suna matsayin adawa sai kaga sun yarda sun kawo wannan abin dan a ta da rikici su da su da addini suka kawo shi amma turawa suke yi ma aiki wannan su ma sai sun ka taitayin su ina fata an fice ne malami na Allah an san shi da nutsuwa imamu malik suka ce hayyan mutu hayyan mutu baiti bi aka rawaito yayi a rayuwarsa kaf abu hanifa ban taba jin an ce yayi baiti ko ɗaya ba imamu ahmad bin hanbal ban taba jin an ce baiti ko dai ba imamu shafi'i diwani ke gare shi ma wanda yan uwa sun hahada shi ba shi ya rubuta ba amma saboda yayi yawan waki aka tattaro su aka yi diwani amma imamu malik aka ce hayyan mutu baiti biyu ne aka samu yayi wadanni baiti biyu ne yace hiyal qana'atu la arda biha badala fiha an-na'imu wa fiha rahatul badal وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز فيها بغير اللحد والكفن yace hiyal qana'atu yace wadatar zuci la arda biha badala yace wallahi ban da wani abu wanda za mu sanya min da ita fiha na'imu a cikin ta akwai ni'ima wa fiha rahatul badani kuma akwai wato samun sauki ga jiki ka samu hutu baka wahala in kai imani in kana da natsuwa baka yin abin da yafi karfin ka imamu malik ya ce wanzur liman malaka duniya bi ajma'iha ka kalli wanda ya tsara duniya gaba ɗaya da za a ce duniya gaba ɗaya an baka ita hal faza fiha bi ghairi lahdi wal kafani shin ya samu wani abu wanda ya tafi da shi lahira in ba allahd ba kabarin da aka sahi ciki wal kafani da likafani akwai abin da ya tafi da su babu to dan haka malamai su raba kansu da waɗannan kuɗi kuɗi ce waɗannan abubuwa na zamani wallahi su yi hattara da su kasu koyi da malaman yahudawa su zo suna tawilin ayoyin Allah subhanahu wataala ba akan abin da Allah subhanahu wataala ce ba shi yasa malaman mu na zaure na da suka ci nasara a rayuwarsu domin mi domin noma suke yi na hatsi da dawa sai su koma gida su yi zaman su su karanta ba ruwansu da kowa sai karanta so su ci nasara ba su jiran salar na limanci sai suka ci nasara mu ko yanzu ana nana ta kokari komi a mai da shi salar komi a mai da shi salar to da ya zama to malam komi ya mai da shi salar ko bai da madogara da an jaye wannan salari din ko salar babu aikin Allah subhanahu wataala wallahi ta'ala mu yi hatara وكتبنا عليهم فيها من ربوتا مسو أتكنت إتا التوراة أن النفس بالنفس rai da rai in mutum ya kashe a kashe shi annafsu nan urida bil insan wal aina bil aini in mutum ya bantale ijiya ko ya soke ijiya a soke masa ijiya ko a bantale masa ijiya wal anfa bil anfi in mutum ya yanke hanci a yanke mishi hanci ko tadala hanci a yanke mai tadala hanci wal udhuna bil udhuni kunya da kunya in mutum ya ɗebe kunya ko ya tsage kunya shi ma ai mai haka nan was sinna bis sinni wato haƙori da haƙori da haƙori ko da haƙora da haƙora wal juruha qisas sannan kuma al juruh rauni ko da ba waɗannan ba ma'ana ka yanke mutum a wata gaba ko kai masa wani rauni qisasun za a yi sake keniya inji malaman mu na zaure qisas za a yi sake keniya daidai yadda kai ma wane daidai yadda kai ma wane inda wurin ana iya yin qisasi faman tasaddaqa bihi duk wanda ya sadaka da raunin da an kai masa fahuwa kaffaratun lahu kaffara ce nan kwadaitarwa ne cewa in an yi maka laifi in kana da damar yafewa ka yafe ko ba haka ba wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna cikin abin da shafi bashi fahuwa kaffaratun lah to kaffara ce gare shi Allah zai baka lada akwai kwadaitarwa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci abin da Allah ya sabkar ba fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalumai waɗannan wannan ayar tana buƙatar bayani da waɗanda za su zo baya kenan sai gobe in Allah ya kai mu da insha Allah za mu koma akan su nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh